بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق أن أسر الحج بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست للجبال بسا نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة كينا wadda take makiya ayoyinta 99 ko da bakwai ko da shida a sasabanin suƙon ra'u ta fara da bismillahir rahmanir rahim iza waqa'atil waqi'ah ma'ana idan mai afkuwa ta afku ita ce alkiyama kenan a yayin da ta alkiyama ta tsaya shi alwaqi'atu yana daga cikin sunayen alkiyama laysa liwaqa'atiha kadhiba babu wata rai wadda take mai ƙaryatawa kuma da za ta ƙaryata ta a lokacin afkuwarta yawa yadda za ta kore ta a duniya suka kore ta shuka afirin suka musunta tashin alkiyama to a yayin da ta afku to a wannan lokacin kuma babu wani wata rai kuma da za ta wadda ta tama ƙaryaciya da za ta da za ta ƙaryata afkuwar tata khatibatun rafi'ah khatibatun mai bayyanar da kaskancin wasu mutane ne ita alkiyama wasu mutanen a alkiyama bayyana suke cikin kaskanci rafi'atun kuma haka na ita alkiyama mai bayyanar da ɗaukakan wasu mutane ne Allah ka sanya mu cikinsu wasu a gidan aljanna za ka yadda ka san sarakuna haka suke alkiyama yadda ka san sarakuna wasu kuma za ka same su khatibatan alkiyama ta kaskanta su sun zama makaskanta yawwa saboda rashin imani shine kaga a cikin hadisi Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi minhum kama yatara'una al-kawkab ad-durriya fi ufuqis sama'i su yan aljanna idan suna cikin aljanna wato a kowanda Allah yake sanya su a dini ga su duk aljanna suke amma Allah zai ajiye su a dini to su yan aljanna yadda ka san taurari haka suke gano wannan yan benan kamar yadda mu nan kasa muke ganin taurari a can nesa to haka za su dinga gano su ga su duk a aljanna amma kuma sun musu nisa sahabbai suka ce ya rasulullah tilka manazil anbiya'i amma waɗannan masu wannan benayen ko kice ko sai annabawa ne sai yace aka ce a'a kawai rijalu amadu billahi wa saddaqul mursalina wasu mazaje ne da suka imani da Allah suka gaggata mazaje su ne Allah yake kansu yake kansu wannan wannan matsayin ba wai mukamin annabawa bane yawa to saboda haka shi yasa kuma a cikin hadisin turmudi a cikin wanda yazo a cikin kitabu sifatul qiyamati yake cewa innakum tufsharuna rukubana innakum tusharuna rukubana wa uliyanan wa tujarruna ala wujuhikum aw kama qala alayhi salatu wassalam wasu za a tafi su ran tashin alkiyama za ka same su za su zo akan abin hawa cikin alfarma wasu kuma za ka same su ga cikin kaskanci wasu kuma za a zo ana jan su a fusakun su kafirai kenan hatiratun rafi'a kenan mai ɗaukaka wasu mutane Allah ya sanya mu cikin su kuma ta kaskantar da wasu na'am iza rujjatul ardu rajja a yayin da aka girgiza ƙasa girgizawa yadda ka san ana yaro ƙaramin uwa tana girgiza shi to haka za a girgiza ƙasa a wannan lokacin lokacin tashin alkiyama wa bussatul jibalu bassa su kuma duwatsu za a nike su nikewa yawwa za su zama yadda ka san gari fakanat haba'an mumbassa za su zamo kamar kura mumbassan abin ɗaiɗaitawa na'am
فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
sabiquna والسابقون السابقون أولئك المقربون na'am ubangiji yake cewa kuntum azwajan salasa a yayin nan a ranar tashin alkiyama ku jama'a za ku zamo wato dangobi guda uku ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya kasabta su halitta bayan sa alkiyama gidaje uku fa ashabul maimana su ne na farko da Allah ya fara faɗa kaga ashabul maimana su ne waɗanda za a ba su littafin ayyukansu da hannun dama ma ashabul maimana mamakin su ashabul maimana mamakin wato irin wato ƙarfin lamarinsu yawa su ashabul maimana wa ashabul mash'ama su ne na biyu kenan su ne kuma 'yan hagu kenan Allah sa ba ma cikin su ma ashabul mash'ama mamakin kaskancin su waɗanda za a ba wa littafin su a hannun hagu wasabiquna sabiquna su ne na ukun kenan su ne masu tsere waɗanda suka masu tsere zuwa ga aikin alkhairi nan shi almufassir yace wa humul anbiya su ne annabawa ulaikal muqarrabuna waɗannan su ne waɗanda suke ababen kusantawa zuwa ga Allah su waɗannan na ukun kenan as-sabiquna kamar yadda naga shehu ya kawo yake cewa su as-sabiqunan su ne manya-manyan bayan Allah da annabawa su kuma ashabul maimana su kuma waɗannan su ne wanda suke ammawan musulmi yawwa ga su mu'minai ne amma ammawa su kuma wannan as-sabiquna manya-manyan bayan Allah kamar manyan annabawa da rusulu da wanda suka kuma magadansu wannan dukkaninsu suna ila su biyar alkhairi yawo ala sun yamu cikin su sai kuma ashabul mash'ama su kuma wannan yan wuta ne to shine Allah ya ce ulaikal muqarrabuna su asabiquna dinnan su ne waɗanda suke ababen kusantawa zuwa ga Allah na'am في جنات النعيم na'am ثلة من الأولين وقليل من الآخرين yace su wayannan muqarrabuna su asabiquna dinnan fi jannatin na'im sun kasance a cikin aljanna ta ni'ima sullatin min alawwalin wasu jama'a wasu jama'ar daga cikinsu sun kasance a cikin al'ummacai can na farko waɗanda suka shuɗe su asabiquna kenan wa qalilin kaɗan kuma daga cikinsu min alakhirina su kuma suna daga cikin na baya su ne suka zo daga cikin al'ummati na baya ita ce wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace mun ummatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallama wa hum sabiqun min al-umam al-mahdiya na'am wa hadhihi al-ummati yawa su na farkon su ne can al'ummatai na baya jama'ar annabawa da suka gabata qalilun din kuma min al-akhirina su ne wanda suka kuma daga cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama su ne as-sabiquna din shi yasa idan muka duba akwai ruwayar imamu ahmad da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadruna man sabiquna ko kun san suwaye masu tsere a cikin aikin alheri sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam yace as-sabiquna ila zillallahi yawmal yake cewa shine yake cewa allazina sune wa'annan idza uqudul haqa qabiluhu idan an kawo musu gaskiya sai su karbi gaskiyar wa iza su'iluhu idan kuma aka roƙe su aka zo aka nemi taimako gurin su suna da shi bazaluhu sai su ba da shi wa hukumuhum lin nasi ka hukumihim li anfusihim kuma irin yadda suke yi wa kansu i- suke yi wa mutane hukunci suke yi wa- abinda suke yi wa mutane da shi suke yi wa kawunan su to wannan yana daga cikin siffar su wa'annan as-sabiquna ila Allah as-sabiquna ila al-khair din ala sururin sun tabbata mu je على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ala sururin mauduna sun tabbata a gidan aljanna akan wasu gadaje mauduna wanda yake abin sakawa an saka shi da irin saka ta dinari muttaqiina suna kishingide alaiha akan wannan gadajen mutaqabilina suna masu fuskantar juna na'am يطوف عليهم ولدان مخلدون
na'am بأكواب وأبارق وكأس من معين ya dufa alaihim wuldanin mukhalladun yara waɗanda suke ababen tabbatarwa a fasajeji ɗaya na shekaru yawa an ce za su zamo akan kamar shekara 33 biyu ɗan aljanna akan wannan shekarun suke su kuma matan aljanna an ce za su zamo kamar akan shekara 16 shi yasa ko mutum ya yi shekara 100 a duniya in ya je aljanna to san shekara 33 za a dawo da shi ita kuma yarinya duk tsufanta za a mai da ita in shekara goma sha shida ina kaga wata ta zo gudun shugaba ta ce ya rasulullah tsohuwa za ta shiga aljanna ita ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba sai ta yi ta kuka tana ihu sai aka ce mata to ai ba haka ake nufi ba ana nufin cewa sai an canja ki daga wannan yanayin tukuna sai kin koma matashiya shi yana Allah ya ce ya tufa alaihim wildanun mukhalladuna yara wanda suke ababen tabbatarwa a sajeji ɗaya waɗanda ba sa tsufa su za su dinga kaiwa a kansu domin yi musu hidima da akwabin da wasu kofuna irin kofuna waɗanda suke babu marƙai gare su wa a bari ga kuma santila wa ka'asin ga kuma wata gidauniya yawa wadda mai cike da giya yawa idan babu wani abu a ciki ba za a ce masa ka'asu ba amma tun da ya ce ka'asu wa shi sa nan almafasa da ke cewa ina'in ina'i shurbal hamri wato kwas wato kofi na shan giya irin ta aljanna min ma'in daga giya wadda take mai gudana a ciki a gidan aljanna na'am لا يصدعون عنها ولا ينزفون na'am وفاكهة مما يتخيرون na'am nan da yace tufa alaihim wuldanun mukhalladuna a kowa daga cikin malaman tafsiri wa'anda suka fi suka ce su wa'annan wuldanun din wato ƴaƴan mumine ne wa'anda suka mutu tun suna ƴan ƙanana ubangiji zai sanya su a gidan a gidan rahama za zo su dinga yi- za su dinga yin hidima wasu kuma suka ce a'a ƴaƴan kafirai ne wanda suka mutu suna ƴan ƙanana Allah zai sanya su a cikin wannan shekarun su suna yin hidima ga 'yan aljanna wasu kuma malaman tafi suka ce a'a ba wa nan ba ne haka Allah ya kaje su shi a gidan aljanna su wuldanin din yawwa za su zo su dinga yin wannan hidima la yusaddauna anha ciwon kai baya samun su saboda shan giya ta aljanna wala yunzafuna kuma haka nan ba sa yin ba sa yin maye saboda sun sha giya aljanna sabanin ita giya ta duniya kamar yadda abdullahi bin abbas yake faɗa yake cewa ita giya ta nan duniya tana da wasu abubuwa guda hudu na farko a sukuru giyar duniya tana sa maye idan mutum ya sha sai ita maye karshen maye ma je ta yin abubuwan wanda bai sani ba karshe ma sai ya doki babansa ma ya doki babansa yayi abin da shi kansa zai zo yana da na sani ya zama abin kunya gare shi abu na biyu as-sudau giyar duniya tana sa ciwon kai duk wanda yake mashayin jiya za ga baya rabo da ciwon kai yawwa ga maye ga kuma ciwon kai kusan kullum za ga cikin ciwon kai na gaba kuma shine alƙai'u amai duk wanda yake shan giyar duniya za ga baya rabo da amai haka kawai sai ta kwara amai ya ta kwara amai a ce malaria ne ba ni malaria shan giyar da yake ne ya daina shan giyar shikenan sai ya daina wannan aman albaulu ga kuma fitsari haka kawai sai ga yana kwara da fitsari bai san ma yana yi ba kaga mu ta ta riga ta burkita mutum kin ta mai da mutum wani susu ta mai da mutum mahaukata yawwa to sabanin ita kuma giya aljanna ita kuma ba haka take ba ita daɗi kenan yawwa na mu je
ولحم طير fata ce وفاكهة مما يتخيرون na'am ولحم طير مما يشتهون na'am وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون na'am wa fatihatin mimma yatakhayyarun da kuma kayan marmari daga abin da suka zaɓe shi irin wanda suka zaɓa suke so shi Allah zai ba su wala mi tsairin min ma yashtahun da kuma namun tsuntsu daga abin da na daga abin da suke shahawa wa hurun haka nan kuma wato ga kuma matayi farari waɗanda suke idanuwansa baƙi ga kuma fari a cikin farin nasu idanuwansu duk wannan ya tabbata gare su Allah ya musu domin jin daɗi gare su inu su matan ga su masu manyan idanu na'am ta amsalin lu'uli ilmasanun kwatancin lu'ulu'u daimu wanda yake boyayye wanda yake cikin kwasfansa na'am
جزاء بما كانوا يعملون jaza'an Allah ya ce mun sanya musu wannan ne don sakamako da abin da suka aikata don sakamakon ayyukansu shine Allah ya musu na'am لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما la yasma'una fiha lagwan wala tafima a cikin aljanna ba sa jin wani yashashen zance duk wani zance wanda yake yashashe zancen da bashi da amfani ko zancen da zai fata musu rai yan aljanna ba sa jin sa wala tafima ko kuma abin da zai zamo na laifi duk ba sa ji a gidan aljanna illa kilan salaman salama sai dai fadin salam salam yawa za su dinga karɓar gaisuwa daga mala'iku suna assalamu alaikum sannan za su dinga karɓar gaisuwa a tsakaninsu su yan aljanna tsakaninmu insha Allah assalamu assalam sannan kuma za su dinga karɓar gaisuwa ma daga rabbul izzat shine Allah Allah zai dinga gaishe su ine illa ilan salaman salama Allah wato shagali yana gurin Allah yawwa duk shi daɗin duniya mai yankewa ne duk wani daɗi da za a gan shi a duniya mai yankewa amma daɗi sai gurin Allah sai gurin annabi yawwa shi yasa za ka ga kullum ina faɗa su bayan Allah za ga na daɗi na duniya baya rutsar su kuma duk mai hankali in yana bibiya alƙur'ani yana jin abin da Allah ya faɗa akan duniya da abin da Allah ya tana dawwa wato bayan sa tsarka aka a can lahira to za ga zai fasali da duniya duniya ba zai dasa ruɗe shi ba saboda zai fahimci duniya ita ƙarya ce yawa duk daɗin da aka ce zai ƙare to ai wannan ba daɗi ba ne ai kyan daɗi a ce ba zai ƙare ba wannan shine daɗi to shi daɗin aljanna daɗin da Allah zai tanda ma aljanna wannan ba zai ƙare ba yawa za a dawwama a ci shi ko da duniya zai ƙare ai ko da tsufa aka baka ya ce ka bala'i a ce gaba ɗaya ma daɗin duniya ma ba zai ƙare ba amma za ka tsufa balantana kuma ga mutuwa ita kiyama mutuwan ma babu na'am waje
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخدود وقلب ممدود yawwa to ya gama faɗan su wancan asabiquna yawwa ya ɗauko kuma kaso na na biyu su ne ashabul maimana su ne ashabul yamin yace wa ashabul yamin ga kuma ashabul yamin wanda ake ba su littafin su a hannun dama ma ashabul yamin mamakin su ashabul yamin fi sidrin mahdud su sun tabbata a cikin inuwar bishiya ta magariya mahdudun wadda take babu kaya a cikinta yawa wa dalhin mamdudi ga kuma inuwa wato ta dangin abubuwa da suke da nono kamar irin dangin su ayaba irin dangin su inibi wanda za a gan su nono ake ce musu ko cikus to su ne dalhin kenan kaga nan shi ne shajarul mawdu kenan irin dangin wayannan abubuwan yawa mandudun wanda suke masu damfara da juna kaga ai ayaba za ka same ta damfara suke da juna ƴaƴanta yawa wa zillin mamdud وظل ممدود وماء مسكوب ya ce wa zillin mamdud ga kuma inuwa wadda take madawwanya miƙaƙƙiyar inuwa shi ne a can cikin hadisin bukari hadisin abu huraira zalla ke cewa inna fil jannati shadaratan yasiru rakibu fi zillaha mi'ata amin wato a cikin aljanna akwai akwai wata bishiya wanda mahayi da zai ɗauki ko doki ya dinga gudu ya dinga gudu to sai shekara ɗari bai fita daga cikin inuwar wannan bishiyar ba shi ne ce wa ƙarƙu in shi'itum wa zillin mamdud yake fassara wannan aya yawa shi mala inuwar da za a ce an yi shekara ɗari a ciki kuma kakka ɗauka fa irin inuwar duniya ce inuwa ce wadda idan ka shiga ni'ima ne kawai a ciki Allah ya tane ya tanade ta yawa cikin ni'ima ne cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali na'am wa ma'in maskubin wa ma'in maskubin ga kuma ruwa wanda yake mai gudana wa fakihatin kasira وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة wa fakihatin kasira ga kuma ƴaƴan marmari masu yawa la maqtu'atin wanda yake ba ba masu yankewa ba a cikin wani zamani ba za su yanke ba wala mamnu'a ba kuma wanda ake tsare su ba saboda kuɗi yanzu a nan duniya yanzu wani kayan marmarin in baka da kuɗi kana ji kana gani sai dai ka hakura idan aljanna ku ba haka bane in dai ka shiga wannan gida na aljanna duk abin da kake so na ni'ima Allah zai baka wa furshin marfu'a ga kuma shimfiɗu waɗanda suke ababen ɗaukakawa akan wasu gadaje su shimfiɗin haka Allah yi su yawwa mu je إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قربا ترابا
na'am shine yake cewa can da yake furshin marfu'a shimfiɗu wanda suke ababen ɗaukakawa ya tabbata an ci su shimfiɗin wato tsayinsu tudunsu a kan katifin da suke ya kai tafiyar shekara ɗari biyar tudunsu haka Allah ya tanade su shi ne Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'a fa ja'anna hunna abkara haƙiƙa mu mun ƙaje su ƙaji ma'ana mun halicce su suhurul in wayannan mata na aljanna ba tare da haihuwa ba faja annahunna sai muka sanya su a bakara budurwai yawa duk sanda mazajen su suka zo musu sai su same su budurwai uruban ga su kuma masu su tsananin soyayya ne zuwa ga mazajen su a taraba ga su kuma tsarafu wanda suka daidai a cikin shekaru shine mustawiyatin fisinni an ce shi ne za su zamo kamar in shekara goma sha shida su kuma mazan za su zamo kamar in shekara talatin da uku shi ne ya tabbata a cikin hadisi cewa duk wanda ya shiga aljanna karami ne ko babba wata ruwa idan ya zo za a mai da shi dan shekara talatin yawwa a shekara talatin din nan zai ta zama haka zai ta zama a gidan aljanna na'am
لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ya ce li ashabul yamin su wa'annan su tabbata ga wa'anda suke ashabul yamin can da yace inna an sha'ana hunna insha'a hakika mun halicce su halitta su hurul ini mun halicce su li ashabul yamin ma'ana saboda su ashabul yamin wanda ake ba su littafin su a hannun dama sullatun min alawwalina sai Allah ya ce wata jama'a ne min alawwalina daga can na farko wasu min al-akhirina da kuma wata jama'ar daga ƙarshe shine malamai suka tafi akan cewa wasu jama'ar daga can al'ummatan da suka ba- suka gabata wasu latun wasu kuma min al-akhirina daga na baya suka ce sune al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kaga su a can wancan as-sabiquna sai ya ce wa qalilun min al-akhirina kadan daga cikin na ƙarshe anan kuma su kuma as- ashabul yamini sai Allah ya ci wasu latun wasu jama'a mina lafirina daga na baya shi yasa akwai ruwaya a cikin ibnu maja da shugaba yake cewa abubakar abubakarin wa umarin sayyada kuhula ahlul jannati min al-awwalina wal akhirina sayyidina abubakar da sayyidina umar shi sune shugaban gwaraza kahalu gwaraza na yan aljanna daga cikin na farko kaga min al-awwalina kenan walafirin da kuma wanda za su zo daga baya sai ya ce illan nabi ina wal mursalin amma badda annabawa da ma'aika yawa shi ne kowa aljanna zai zama kahalu to in ka zama kahalu to ga shugabannin ka na yawa su kuma samarin gidan aljanna da mu wannan an sani yadda ke cewa sayyidina hasan wal husaini sayyida shabab ahlul janna su ne shugabannin samari na dan yan aljanna gabaki daya na'am
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال نعم في سموم وحميم وذل من يحمون لا بارد ولا كريم wa ashabul shimali sai na uku kenan Allah mana tsari da su su ne ma abota hagu wanda za a ba su littafin su a hannun hagu ma ashabul shimali fi samumin wa hamim sun tabbata a cikin wata dufuwa na wani hayaki wani mai tsananin hayaki yawa shi ne hayaki wanda yake mai- mai tsanani na dufuwa wa hamimin ga kuma ruwan zafi wanda yake mai tsananin zafi na'am wa zillin min ya hamu za kuma suna cikin wata inuwa ita ce duhuwa din amma a haka ba inuwa ba ce alkur'ani ya faɗe ta zillin ko don ta hakumi gare su ne ya ce wa zillin ga kuma wata duhuwa min ya hamu ita ma ta wani hayaki wanda yake baƙi kirin labaridin shi ba mai sanyi ba kamar yadda sauran inuwi suke yi kaga inuwa ai ta sanyi take ba ruwa yawwa wala karim ita kuma ba mai kyan gani ba innahum إنهم كانوا قبل ذلك مترفين na'am innahum haqiqa su kanu sun kasance qabla zalika kafin nan kafin nan ma'ana tun a duniya mutarafina suna cikin ni'amantuwa da duniya ba sa wahalar da kansu a cikin da'ar Allah na'am وكانوا يصرون على الحنث العظيم wa kanu sun kasance yusurruna suna tabbata alal hinsul azim akan zunubi wanda yake babba shine shirku da Allah da yi wa Allah tawaye to shi yasa za su kasance fi samumin din yawa a cikin wannan iska wadda take mai tsananin zafi wa hamimin ga kuma ruwan zafi wa zillin min yahamum ga kuma dahuwa na hayaki mai tsananin hayaki yawa to sun kasance dalili yusruna alal hinsul azim suna tabbata akan zunubi babba shine yin tawaye ga Allah da shirku ga Allah na'am
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا wa لمبعوثون kanu yaquluna sun kasance suna cewa ai zamitina yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zamo tarbaya wa zaman da kasusuwa a inna yanzu mu haƙiƙa mu aw aba'una al-awwaluna da iyayenmu wanda suke na farko lama buƙusu na ababen aikowa ne na'am mu je أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم wanda ka gaya musu ya rasulallah haƙiƙa su na farkon nan da na ƙarshen lamaju'una lalle ababen tattarawa ne a wani lokaci na wani ne wanda yake sananne duk za a tattara su shi da ran tashin alkiyama na
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون na'am da ake nuna لآكلون من شجر من زقوم na'am فمالئون منها البطون na'م فشاربون عليه من الحميم da kyau فشاربون شرب الهيم na'am na'am summa innakum sannan haƙiƙa ku ayyuhal balunal mukabbibuna ku wa'annan batattun wanda kuke masu ƙaryatawa ga sha'anin Allah ga sha'anin shugaba sallallahu alaihi wasallama la'akiluna al-qiyama lalle ku masu ci ne min shajaran daga bishiya min zaqum shajar wato bishiya ta zaqum wanda wani tsiro ne da yake fitowa a cikin wuta wutar jahannama to wannan ne abincin ku famaliquna min halbudun za ku dinga cika cikkunan ku ne min ha daga wannan bishiyar fasharibuna alaihi min alhamim sannan masu sha ne min alhamimu daga ruwan zafi alaihi akan wannan bishiya ta zakum wato idan suna cikin wutar su kafarai bala'i ya, ya kama su ya kama su bala'in wuta an kama musu wannan zakum din sun ci to sai kuma Allah sun ya musu wani irin kishi tsananin kishi su ji ba abin da suke bukata in ba ruwa ba to sai kuma a kawo musu tafashashen ruwan zafi wanda suna shan sa shi kuma ga baki ɗaya ta kayan cikin su kuma zai dinga zai yi- zai dinga ya galgala kayan cikin su suna cikin bala'i kuma a hakan ba za su mutu ba Ba- Allah Allah waje fasharubuna fasharubuna sharbal him kuma masu sha ne irin shan raƙumi wanda yake cikin tsananin kishi akwai raƙumin da za ga in yana cikin tsananin kishi wanda yana da ciwon ciwon kishi in ya ga ruwa akwai wanda yake iya kaɗe shi gabanin in ya gano ruwa to irin wannan shan za su yi wannan ruwan haka za su fi cikin hali suna buƙatar ruwa sai a kawo musu wannan kuma ruwan hamima ɗin ruwa mai tsananin ruwan zafi mala na'am
هذا نزلهم يوم الدين Allah ya ce haza nuzuluhum wannan shine abin da aka tanadan musu shine abin saukar su yan wuta kafare ki ne yawmaddin a ranar alkiyama
نحن خلقناكم فلولا تصدقون Allah ya ce na da khalaqnakum mu muka halicce ku ma'ana muka samar da ku daga babu falawla tusaddiquna to me zai hana ba za ku gaskata tashin alkiyama ba na'am
أفرأيتم ما كنتم na'am An-
أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ya ce ku bani labari ma tumnuna abinda kuke zubawa na maniyi a cikin mahaifin mata a antum ta halukunahu yanzu ku kuke halittar wannan maniyin idan mani ya shiga cikin mahaifa daga nan zai juya ya zama jini daga nan zai juya ya zama alakatan daga nan zai juya kuma ya zama mubgatan kuma shi kenan sai a kusa masa da ku kuke yin wannan shine kaga a can cikin hadisin bukhari yake cewa idan maniyi ya sauka a cikin mahaifar uwa to zai sauka ne a hannun mala'ika in ya sauka a hannun mala'ika mala'ika zai ce ya rabbi sai tambayi ubangiji a zakaru an unsa shin wannan manin da ya shiga za a halice shi ne in za a halice shi namiji ne ko mace asa idon am shaqiyun dan wuta ne ko dan aljanna famal rizqu ne arzikinsa famal ajalu yaushe zai mutu duk a lokacin za a zarta shi kenan sai a halitta shi in al- duk komai za a gama tun a ciki shi yasa in ya zo duniya kawai sai kamar bidiyo ne sai dai sai dai abin da aka rikodin ya dinga fita in dan wutan ne tun a cika an rubuta in sa'idin ne kuma tun a cika an rubuta to ka ji tsoron Allah kenan baka san me aka rubuta ma ba amma mu alhamdulillah idan da sabai suka ji irin wannan gurin manzo Allah suka ce ya rasulullah famal amalu to me amfanin aiki kowa an rubuta masa abin da za a rubuta masa da ya ce kullum yassarun lima kulika lahu kowa an yassare masa da abin da aka halci saboda shi idan tun a can daman Allah ya kaddara kai mumini ne kana daga cikin rahamar Allah to sai ga ka bayyana cikin musulmi sai ka bayyana musulmi kana la ilaha illallah kana koyi da shugaba kana son shugaba sallallahu alaihi wasallama to alama ne na cewa a can rubutun ka kai ma sa'idi ne amma wanda ya bayyana a hannun kafiri ya bayyana can yana kafiri yana cuta al'umma yana zaluncin al'umma ba yana inkarin sahabban annabi yana inkarin auliya'u yana taba ja- janabi na sayyidina rasulullahi to kaga alama kuma shi kuma da mu ga abin da aka rubuta masa kenan ko yawwa to shine yace a amsun takhluquna hu ku kuke halittarsa shi wannan manin ya koma mutum am nahnu al-khaliquna inda Allah yace ko mu ne masu halitta Allah ne mai yi ba ku bane ko su asibiti su suke yi in ma musamman a yanzu da lokaci ya zo za ga idan mutum bai samu haihuwa ba ko mace bata samu haihuwa ba in an je asibiti sai a ɗauki ana fitar da maniyin namiji da maniyin mace sai a sanya shi a cikin kwalba zuwa wani lokaci ana renansa ana renansa shi ne yana rikidewa yana rikidewa kuma in kai wani lokaci shi kenan sai a ɗauko kuma sai a je sai a tura shi a cikin mahaifiyar in Allah ya zai fito sai ga kuma ɗaya ya fito to shi ma in kun yi wannan shi manin waye yi shi ku kai manin ai Allah ne ya manin da kuka sanya shi a kwalabar ai kuma zuba masa ido kuke ko ku kuke caccanja shi kuma shi kenan kuma da shi mutum in ma a kwalabar ne dai Allah ne dai mai yi yawa shine ce amna hanul khaliquna ko mu ne masu halitta mu ne masu halitta in ji Allah na'am
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين yace na na haƙiƙa mu mu ne muka kaddara ma'ana muka hukunta mutuwa a tsakaninku muka kaddara ta mu je wa ma na hannu wa ma na hannu bi masu buƙi mu je
على أن نبدل أمثالكم وننشئ ننشئكم فيما لا تعلمون nahnu qaddamna bainakum al-maut mu muka kaddara mutuwa tsakaninku wa ma nahnu bi masbuqina ala an nubaddila amsalakum mu kuma ba ababan tserewa bane bisa mu musanya ma'ana mu sanya wasu kwatancinku mu canja ku ga baki ɗaya mu kawo wasu al'ummar ku ba masu tserewa bane bisan yi haka in Allah ya ga dama shikenan in ya sha ya ci bi qaumin akharina sai ya zo da wasu al'ummar wani sha'akun sannan mu halicce ku fi ma la ta'lamuna a cikin kuma abin da baku sani ba in muka ga dama in ji Allah shine Allah sai canja ku yi muku wata sura in ya ga dama sai ya zama da ku kalkirdata ya zama da ku birrai ko kuma ya zama da ku alhanzir ko kuma wata dabbar da baku sani ba shine wani sha'akun fi ma la ta'lamuna mu halicce ku kuma cikin abin da baku sani ba yawa in Allah ya ga dama duk sai haka to dan dai kuma sunna ta zo ta nuna ita wannan al'umar saboda daraja ta shugaba sallallahu alaihi wasallama an ɗauke masahu a cikinta kamar yadda kaga su al'ummatai can da suka gabata an samu masahu a cikinsu kamar can wancin yahudin da aka hana su yin su ranar asabar sai suka je suna yi sai aka ce da su kunu kiradata na khasiina shikenan ku zama birrai duk sai suka zama birrai ga baki ɗayan su ita wannan ita al'ummar na albarkar manzo Allah an ɗauke masa daga cikin sa shi sa ba ga ana ta yin saban ana ta yi amma kuma ba ji an yi wani masahu ba ko to albarkar annabi ce ta je ta rahmaniya ta manzon Allah ta game kowa sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu albarkar annabi
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون yace hakika kun san ai kun san halittar nan ta farko yawa halittar farko shine halittar babanku adamu da aka yi shi daga tarbaya ita kuma mahaifiyarku hawa'u da aka ƙagi nan wato da haƙarƙari na annaba adamu ita kuma aka halicce ta sannan kuma asalinku da ya zumo nutufa ne ai duk ba kwa kwanton wannan shine wala kada alamtu min nash'atul ula haƙiƙa kun san halittar ku ta farko falaula tadhakkaruna to me zai hana ba za ku azantu ba نعم أفرأيتم ما تحرثون نعم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تح... أفرأيتم ما تحرثون yanzu ku bani labari abin da kuke nomawa kuke haka ƙasa ku zami iri sai ku zuba sai ku binne Allah ya ce a antum tazru'unahu yanzu ku kuke fito da wannan tsarin am na hana zari'una ko kuma mu muke fito da shi manomi zai je noma zai yi haka zai haka zai binne shi kenan sai tafi ruwa ya zo shi ka zaka zuna ta alhamdulillah yau shuka kuma ta yi Allah ta to mu muke fito da shukoku ne Allah ne launa sha'u na'am لو نشاء لجعلناه مقاما فظلتم تفكرون launa sha'u da mun so da sai mu sanya shi ya zama tsoro wanda yake bushashe sai ku yi shuka shuka ta ki fitowa duk mu busar da abin fazaltun sai ku zamo tafakka huna yawwa sai ku zamo kuna yin mamaki kuna cewa inna lamugramuna haƙiƙa mu ababen ɗora wa biyan biyan abin da muka yi asara ne na'am إنا لمغرمون بل نحن بل نحن
maharumu ya ce bari dai mu ababen tsarewa sai su ce bari dai mu ababen tsarewa arzikinmu ne
أفرأيتم الماء الذي تشربون na'am أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ya ce ku bani labari ruwan nan da kuke sha ruwa da za ka je ko fiya wata ko ruwa da na rijiya ku za ka ba za ku sha Allah ce ku bani labari wannan ruwan da kuke sha yanzu ku ku saukar da ruwan daga girgije amna hamil munzil ko kuma mun ka saukar muku da ruwan Allah ne saukar da shi duk Allah wannan yana nuni ne cewa fa ka koma zuwa gare shi cewa fa duk abin da gani fa Allah ne mai ma duk abin da gani fa cewa duk fa daga Allah ne yace launa sha'u na'am لو نشاء نجعل launa sha'u لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون launa sha'u da mun so in ji Allah ja'alnahu sai mu sanya wannan ruwan ya zama ujajan ruwan zarfi da duk ruwan da kusa sai ya zama ruwan zarfi kamar irin ruwan tekun nan na Lagos ya zama ba za ku iya sha ba falawla tashkuruna tu me zai hana ba za ku gode wa Allah ba duk wannan ni'imar da muka yi muku ai ya kamata ku gode wa Allah bisa wannan na'am أفرأيتم النار التي تورون ها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
na'am نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمسلمين Allah ya ce afara'aytumun naral lati turun ku bani labari wutan nan da kuke fitar da ita daga jikin bishiya ta san wuta ana fitar da ita daga cikin bishiya ma'ana wutar da kuke hurawa a antum amsha'atum shajarataha yanzu ku kuka tsagi bishiyar ta bishiyar da ake fitar da wannan wutar ko irin yadda za a je a hada dutse da dutse ko kuma bishiya a hada shi a fitar da wuta ku dinga amfani da wannan wutar ku kuka fitar da wannan bishiyar tata am nahanul munshi'una ko kuma mu muka halice ta na hannu da annaha tazkirata Allah ya ce mu muka sanya wuta ta zama izina ta zama izina ga wutar jahannama don in kun ga wutar lahira ku tuna fa akwai ku wutar jahannama don ku ji tsoro ku koma zuwa ga Allah yawwa wa mata'an kuma muka sanya ita wuta ta zama amfani lilmuqwina ga matafiya shine anan kaga shi alqur'ani ya ce ya sanya wuta ta zamo jin daɗi ga ga matafiya nan wajen mun sha magana wajen nan da shehi shehu ya sha zuwa in muna zaune da shehi sai ya ce mun yake cewa da Allah yake cewa mata allal mukuyina Allah ya sanya wuta ta zama jin daɗi ga matafiya me ka fahimta ne in ce maulana abin da kuka ce ai ban sani ba sai ce kaga hikima ta alqur'ani kenan su a da sun da a lokacin matafiya za a hura wuta ana cikin dokar daji domin a dinga ganin hanya to ai na gidan ma yana amfani da ita to kaga idan ku duba sai ga wani abu ne kamar labari ne da abin da yake na gaiba alkur'ani ne ya faɗe shi yanzu idan ka duba a yanzu duk wani abin tafiya wanda yake ibin mutane yake kai su wani garuruwan za ka ga wuta ne yanzu in ka duba jirgin sama kana cikin jirgin sama kana cikin AC da za ka ga abin da yake ɗauke da jirgin saman sai ka ji tsoro wuta ce take ɗauke da shi idan ka duba mota za ga abin da yake hura wannan injin kana cikin mota kana takama kana cikin mota wuta ce idan ka duba babur za ga wuta ce take jansa kaga shine faɗin Allah na hana da annaha tazkiratan wa mata'al lil muqwina mu muka sanya wuta ta zamo izina ku dinga tunawa akwai wutar jahannama ku bauta wa Allah wa mata allil muqwina dan kuma ta zamo jin daɗi ita wutar lil muqwina ga matafiya kaga sai yanzu wannan abin ya fito kenan komai sai ga wuta ce take tafiya da shi a yanzu na'am
فسبح باسم ربك العظيم yace fasabbih ma'ana ka tsarkake ubangijinka wanda yake al'azimi wanda yake mai girma kai tasbihin ubangijinka ma'ana kai tasbihin ubangiji kuma ka koma zuwa ga Allah shi a duk wannan Allah jam'i yake fa kira a koma gare shi yawwa Allah su yake koma gare shi Allah su yake ka juyi zuwa kuma koma zuwa ga Allah sai ta annabi yawwa kana kaucewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kaucewa Allah idza zaga a can wata ayun sai ga Allah yana ga mana man yudi ar-rasula faqad aba Allah wanda ya bi manzon Allah ya ba ya ya ba Allah yawa to sai a koma koyi da manzan Allah a kula irin abin da manzan Allah ya zo man da shi kuma sai mu rike shi na'am sallallahu alaihi wasallama yawa shine ka tasbihi ga- ka tsarka- tsarkake ubangijinka wanda yake mai girma wala ubsimu فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da ma'afkar taurari ma'ana inda suke faduwa wa innahu haqiqa shi ma'ana yin ƙau- rantsuwa da su la qasamun rantsuwa ce azimun mai girma law ta'lamuna da ashe ku za ku sani na'am إنه لقرآن كريم haqiqa shi wannan alqur'ani ne wanda yake karimin mai girma في كتاب مكنون wanda ya kasance a rubuce wanda yake maknunun wanda yake boyayye a cikin mushafinsa
لا يمسه إلا المطهرون la yamassuhu babu wanda suke shafarsa ma'ana ba wanda suke dauke da shi illal mutahharuna sai wanda suka tsarkaka wanda suka tsarkake kawunan su daga barin hadasi nan wajen akwai daga cikin malamai da suke cewa ita ayan nan wato labari ne ma'ana waɗanda suke ɗauke da alƙur'ani a can a can lauhul mahfuz an sani alƙur'ani lokacin yana lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz aka saukar da shi zuwa baitul izza shine wanda aka yi a cikin daren lailatul qadari da azumi a lokaci guda aka sauko da shi daga lauhul mahfuz aka zo da shi baitul izza a nan sama ta daya daga baitul izza ne kuma aka dinga kawo shi zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam munajjamin a karkashi a cikin tsayin shekara 23 yawa to shi ne wasu malamai suka ce ita wannan ayar labari take yi ga su waɗanda suke ɗauke da shi musa alƙur'ani ga baki ɗaya cewa mala'iku ne wanda suke almutaharu na cewa kawai labarin mala'iku ake wasu kuma daga ciki shine abin da shi malam ya kawo ana a'a labari ne da ma'ana da labari ne amma kuma da ma'anan nahayi ma'ana kan wanda ya taɓa wannan alƙur'anin sai mai tsarki wasu malaman anan suka tafi kuma abin da zai dafa tabbatar da wannan kaga in ka duba muwadda faɗin sayyidina Umar cewa la masal qur'ana illa bahirun kan wanda ya taba alqur'ani sai mai tsarki da kuma sahifa wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya aikawa ina zaton Amr bin Hazm ne cewa a cikin wannan wasiƙa da manzo Allah ya tura masa wannan ka duba muwadda za ka ganta yana cewa babu Allah ya masal qur'ana illa bahirun au kama kala babu wanda yake shafa alqur'ani sai mai tsarki sai mai tsarki na'am tanzilo kuma shi alkur'ani abin saukowa ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai shine Allah yanzu ku da wannan zance ne shine alkur'ani ku kuke wulakantarwa kuke karyatawa
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuke sanya ma'ana godiyarsa godiyar da godiya ta arzikin da Allah ya baku na ruwan sama cewa ku sai ya zama kuna ƙaryatawa yawa sai ya zamo idan ruwan sama ya zo muku sai ku ce ai tauraro kaza ne ba mu ruwan sama ba sai ku manta da Allah yawa wannan shine tafsirin Abdullahi bin Abbas shine kuma abin da shi al-Mufassir ya kawo anan wada shine kaga a can cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya je Hudaybiya aka zo wannan kusa da wannan rijiya shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadruna ma za qala rabbukum ko kun san abin da ubangijinku ya faɗa sabai suka ce Allahu wa rasuluhu alamu Allah da ma'aikinsa shine suka sani yace ubangiji yana cewa man qala muɗirna da nau'i kaza duk wanda ya ruwa ya zo ya ce ai tauraro kaza ne ya ba mu ruwa to wannan shine kafirin billahi muminin bil kaukadi ya kafirce wa Allah ya yi imani da tauraro wa amma mun kala muɗirna bi fadlillahi ai rahamar Allah fadara Allah ce ta ba mu ruwa alhamdulillah mun samu ruwa to wannan aminin billahi au muminin billahi wannan shine yi imani da Allah kuma ya kafirce wa tauraro yasa irin komai a dinga ba tauraro tasiri wannan akwai hadari ko Allah ya buɗa ma wani ilimi kana ganin an akai kaza in tauraro kaza ya je kaza za a yi kaza in tauraro kaza ka to hakikanin tasirin ka ba wannan abin ka ba wa Allah tasiri yawa yanzu duk wannan ilimin da ake buɗe shi a yanzu irin ilimi da ake buɗewa yanzu ilimi irin na taurari da sauran ilimai ilimi ne gashi nan Allah yana yana buɗe shi sai iya abin da ka gani yawancin malamu sun san wannan ilimin sun san wannan ilimin da irin ilimin hisabi yanzu nan abin da ba ta tunani ta ilimin hisabi ba abin da za a bankaɗo shi ba duk sun sani to amma dai za ga suna ture wannan abin suna yin jam'i zuwa ga Allah kada ka dogara da wannan ya zama har wannan kuma ya sanya ma wani ciwo na mali huliya yake nan ka yi kaza ka yi kaza kuma zaka ce ai wane yana jifa na ƙarshen ta kuma ƙarya ne shi wannan din ba zai ƙarya ba ai ba abin da ba shi abin da yake wahayi da yake daga Allah daga manzon Allah shine babu ƙarya a ciki ba zuwa da barna ba zuwa da abin da ba gaskiya ba yanzu kaga annabi Ibrahim da ya mafarki yana yanka ɗansa saboda mafarkin annabawa gaskiya ne da ya tayi da safe sai ya hau aiki ya zartu zai yanka ɗan nasa shugaban sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida da hijira da ya mafarki ya shiga maka alaihi salatu wassalam kaga yana tashi shi kenan sai aka ɗau tafiya maka saboda mafarki wannan su mafarkin annabawa komai nasa da zai musu gaskiya ne daga Allah ne daga Allah ne shi sa za ga shugaba sallallahu alaihi wasallam in yana bacci ko tashin sa ba a yi saboda shi ma baccin nasa cikin Allah ne da baccin nasa da fadaken nasa duk Allah ne baccin nasa ma in yana zuwa za a zuba a gani yayi ce baccin dan ai koyi da wannan shi ma wani ilimi ne to amma wanda ba shi ba ko irin ilhama ta take zuwa a rufai abinda su manyan suka ce ilhama take zuwa a rufe wanda ba annabawa wani zubin ana samun wani abu ya faɗo a ciki wanda wanda ba abu ne wanda zai zamo an faɗe shi kowa kuma a ce dole sai an aiki da shi ba ba haka ba ne yanzu irin abin da Allah zai buɗa ma a zuciyarka na ilhama akwai abin da ilhama za ta zo amma kuma za ta ɗanyi da wani abu na son zuciya ko na shaidan sai a watsu ma shi a cikin zuciyarka in ba kana da ƙarfin basira ba ba za ka iya tantancewa ba yawwa shi sa ƴan uwa mu kiyaye mu kiyaye kawai kayan farki ka ga wani mutum a tsaye da kanka da wuka da sabak ta ce ai wani jifan ka yake yi ka hau kansa kai kuma shikenan kai kakin sa to mafarkin ka ba zai yi ƙarya ba ai ba haka bane kai ba annabi ba yawanci da yawa ƴan uwa yau ana yin haka mutum daga yayi mafarki ya go shedan kuma yana yin haka baya addu'a ne zai kwanta shedan ya zo masa a siffar wani sai ya ce ai wani ne yake jifan sa ko ya mafarki ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza shikenan sai a taɓa wannan ƙasar ana taɓa sai ya ce ai wani ne mai kama kaza yake jifan ka kai kuma sai ka yadda to ba haka bane yawwa abin da yake zuwa daga Allah daga manzon Allah shine duk abin da ya zo gaskiya abin da yake zuwa yake zuwa bayan Allah a harafai shi ma wannan gaskiya ne amma kuma a ciki sunansu ai ba an aiko bane don aiko da wannan abin ai ba haka bane manzo Allah shine aka turo shi gurin kowa annabi ne duk abin da fito daga manzo Allah shine gurin kowa dole ne ka abin da manzo Allah ya zo da shi amma abin da ya fito daga gurin wani wannan kana da zabi sai dai cewa ya ce annabi ya ce Allah ya ce dole ka bi wannan kana da zabi shi yasa ga dariƙar tijjaniya da muke yi sai ga an ce ba dole ba ce shi da shi in zaka ba mutum ma ya ana so ga masa dariƙa ba dole ba ce wanda ya ga dama ya yi alkawari ya ce na ɗauki alkawari zan yi to ta zama dole a kansa kamar mu da muka ɗauki alkawarin ɗariƙar tijjaniya to ta zama dole a kanmu tun da mun yi nazaru da Allah yawwa to shi ne gaskiya amma abin da yake ga Allah daga manzo Allah wannan shi ne dolen kowa in annabi ya ce kaza dole ka bi in ka ki kuma wutar da ake faɗa ita za ka shiga in ka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama to mu je
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون yace falaula me ya hana a yayin da rai ya zo maƙogaro wa amtun ku kuma a wannan lokacin ku wanda kuke tare da mamaci tanzuruna kuke duba na'am wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce mu mu ne mafi kusanci zuwa gare shi daga gare ku walakin la tubsiruna sai dai ku ba za ku gane bane yawa a yayin da ran sai zo makogaro kuke ta faman ya za a yi sannu ya za a kira wani likita man magani ya tashe shi Allah ta to mun fi kusanci da shi to me zai hana mu je dai falaula فلولا إن كنتم غير مدينين na'am
ترجعونها إن كنتم صادقين falaula in kuntum gaira madiniyin me zai hana idan kun kasance idan kun zamo ba ababen tashi ba ba ababen yi wa sakamako ba a ran tashin alkiyama a cikin rayawa ku da kuke yi tarju'unaha ku dawo da ita ran mana yayin da shi mamaci ransa ya zo makogaro ku dawo masa da ran mana ya dawo rayuwa in kuntum sadiqina idan kun zamo ku masu gaskiya ne a cikin abin da kuke rayawa ko a asibiti ne ko sono za a ɗauki mutum a kashe ƙasar waje neman lafiya kuma ya mutu idan haka ne idan su ne su dawo masa da ran mana in ran ya zo makogaro babu hali sai Allah na'am فأما إن كان من المقربين yace amma idan shi mamaci ya zama yana daga cikin wanda suka muqarrabun ababen kusantawa zuwa ga Allah Allah ya sanya mu cikin su
فروح وريحان وجنة نعيم yace to farauhu wato a wannan lokacin hutu ya tabbata gare shi Allah sanya mu cikin su a zo mutuwa malam kaga za ka tafi gidan hutu da za a ce ka dama sai kai ihu warai hanu ga kuma kyakkyawan karba shine kyakkyawan arziki arziki malam na karbi arziki kyakkyawa wajen na tuna'im ga kuma aljanna ta ni'ima
وأما إن كان من أصحاب اليمين amma kaga wancan na- wanda ya faɗa nan sune muqarrabuna in can da ya faɗa as-sabiquna wa amma in kana min ashabil yamini amma idan ya zo na daga cikin ma'abuta yamin wanda yake ake ba su littafin su a hannun dama yace fa salamun laka to wannan za- sai a ce da shi aminci ya tabbata gare ka ko faɗa ta tabbata gare ka daga ababa na'am فسلام لك من أصحاب اليمين ma'ana kuɓuta ta tabbata gare ka daga azaba min ashabil yamini daga ma'abuta dama shine wanda ake ba su littafin su a hannun dama وأما إن كان من المكذبين الضالين amma idan ya zamo yana daga cikin masu karyatawa da sha'anin Allah sha'anin shugaba abadina wanda suke batattu
فنزل من حميم su wannan masauki- masauki ne min hamimin na ruwan zafi ruwa mai tsananin zafi
وتصلية جحيم da kuma kuna ta wutar jahannama إن هذا لهو الحق اليقين Allah ya ce inna haza lahuwa haqqul yaqin wannan shine tabbatacciyar gaskiya Allah ce na yace wannan shine tabbataccen gaskiya an raba muku hanya uku ga muqarrabuna ga ashabul yamini ga kuma ashabul shimali yawwa wannan bayan da aka muku shine tabbatacciyar gaskiya fasabbih فسبح باسم ربك العظيم dan haka ka tsarkake ubangijinka ma'ana kai tasbihin ubangijinka wanda yake mai girma alhamdulillah قال أن وسيلة قال شو كرام قال جد رام هذا شيء آمين من أدعى آمين لا ولا شيء ولا شيء. لا يسلم، لا يسلم. الحمد لله